أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيئنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم karatunmu na littafin ya ƙutatul farida yau za mu tashi a fasali na goma sha biyu wanda sai dai muhammadu nazifi yake cewa fasulun fi shuruɗin muƙaddami da talƙinin wurdil ahmadiyyi wa nuril muhammadi fasulun wannan rabewa kenan insha Allah fi shuruɗin muƙaddami cikin sharaɗoɗin wanda ake gabatarwa لتلقين الورد الأحمدي دومن لقنا ورد نن ندريك شيخ أحمد التجاني والنور المحمدي دكما حسكي أبن دقن تاق النبي محمد إلى فاتح قال ناشي المقدم بفتح الدالي wanda aka gabatar aka masa izini ya laƙana wannan wurdi ga muridin da yake nema a bashi ɗariƙar tijaniya abin gabatarwa ke na isin maf'ul aka ce al-muqaddimu kuma shi kansa mai gabatarwa da wanda zai karɓi ɗariƙa ɗin ina fata an gane duka abin yana kasancewa guda ɗaya al-muqaddamu da aka ƙaddamar da shi aka masa taƙaddimi izinin ba da ɗariƙa to aka ce al-muqaddimu shi da yake ƙaddamarwa ya shigar da mutum cikin ɗariƙar tijaniya sai ce min wa amma shuruɗu man yakunu muqaddaman wa ma qad yura'a min umurin akidati fa idhnun sahihun thumma ahliyatun lahu wa ilmun bi arkanin liwridin wazifati wa ma yalzamu al-murida inda dukhulihi wa ba'd wa ma yuqba li ibra'i zimmati ويعلم أن صحبة الشيخ تجذب إلى حضرة المولى بصدق محبتي وأنه وأنه من عبيدها وكبيرها وكن هجرا من غير ذات العقيدة wannan shine baiti na biyar ba to yace wa amma shurudu man yakunu muqaddaman amma kaga sharaɗoɗin wanda yake zamantowa abin gabatarwa a cikin wannan ɗariƙa ya zama ya laƙana wannan wurdi ga mai neman shiga tijaniya wa ma ƙadura'a da abin da ake kiyayewa min umuri na wasu al'amura a kidatin masu ƙarfi abin ƙarfafawa ai wasiƙatin mai ƙarfi to sharɗoɗin nan da abin da ake kiyayewa ga muƙaddami kafin ya zama cikakken muƙaddami da farko ya ce fa izinin sahihun a samu izini ingantacce mai sharhi ya ce maka bi lafazin sarihin da lafazi mabayyani mina sheki daga shehu tijjani radiyallahu anhu wa anna bihi amin au ko kuma mimman azina lahu daga wanda shehu tijjani ya masa izinin ƙaddamar da muƙaddami ka gane ai walau bi wasa'id koda da wasiɗoɗi ne koda ba shehu tijjani ne tare da ya masa izinin ba da ɗariƙa ba ya masa izinin ƙaddamarwa ne shi ma ya ƙaddamar da wani shi ma ya ƙaddamar da wani koda ya kai mutum nawa ne wannan izinin kamar shehu tijjani ne da kansa ya yi wa wannan muƙaddami to a samu wannan izini sahihi walau bi wasa'id sun ma'ahaliyatun lahu sannan cancanta gare shi shi mukaddamin ya zama yana da ahaliya ya cancanci zama mukaddami a nan ko da an maka izini na ba da wannan wurdi in ka san baka cika shuruɗul mukaddami ba to ka ce a a maka uzuri kai baka cancanta ba kuma ko an ma izinin in baka da ahaliya to bai halarta ka ba da wannan ɗariƙa ba ina fata a gane shi ma sharaɗi ne ahaliya bayan izini sahihi sannan a samu ahaliyatun lahu ahaliya ga shi mai ba da ɗariƙa kasan da yawa yanzu wasu daga sun samu sharafi na duniya suna samun kuɗi ko ba su cancanci muƙaddamanci ba sai su je su ɓoye kansu ba a san su ba su je su yi hidima mai nauyi a ce an ba su muƙaddamanci alhali kuma ba su da ahaliya to wannan fa akwai hatsari suna suna suna cutar da mutane ka san kai baka cancanta ba kawai dan neman girma da a ce maka muƙaddami wani shikenan ka je ka ɓoye kanka a wani gurin da ba a san ka ba ka nuna kai mutumin kirki ne ka kawo hadiya mai kauli ya zama kamar ka sayi muƙaddamancin ne to wannan fa duk wanda ya ba ɗariƙa ɗariƙa sa bata inganta ba saboda sharaɗi yake gaya maka shuruɗin man ya kunu muƙaddaman yake gaya ma bayan izinin sahihun a samu a halliya cancanta na ba da wani wurin lahu ga shi muƙaddamin wa ilmun bi arkani sannan ya zama yana da sani yana da ilimi da rukunai na liwuridin na wannan wuridi wazifatin da kuma rukunai na wazifa ya san arkanul wuridin lazimi ya san arkanul wazifa da sauran abubuwan da ake yi shine zikirin juma'a duk wani abu da yake rukuni ne wanda in babu shi lazumin safa bai inganta ba in babu shi lazumin yamma bai inganta ba in babu shi wazifa ba ta inganta ba in babu shi zikirin juma'a bai inganta ba to ya zama yana da wannan ilimi cikakke na waɗannan arkanai na auradu lazimin sabahi wal masa'i wal wazifa wa zikirin halalatul juma'a sannan wa ma zamu min wa ma zamu murida kuma ya kasance yana da ilimin abin da yake lazamtar muridi inda da kulihi lokacin da zai shiga wannan dariƙa shi shi muqaddamin bayan ya duka wancan sharadi yana da izini yana da ahaliya yana da cikakken sani da abin da shafar rukunan wazifa da lazimi da zikirin juma'a to ya san me yake zama dole akan shi muridin da yake son a bashi dariƙa ya karanta masa sharuɗa kenan sai ya amince da wannan sharuɗin kafin ya laƙana masa wa ba'adu kuma ya san abin da yake zama wajibi akan muridi idan ya karɓi ɗariƙar tijani ka gane ai wancan abin da yake lazamta sa inda dukuli su da shuruɗi sihati sharuɗin nan guda uku ba a haɗa ta da wata ɗariƙa in an karɓa ba a bari ba a ziyarar wasu waliyai wanda ba tijanawa ba wannan shine abin da yake lazantar muridi inda dukulihi sai an gaya masa wannan in ya yadda sannan alakana masa to ya zama muƙaddami ya san wannan to wa ba'du abin da yake lazantar muridi bayan ya karba sune shurudul kamali ya gaya masa to ba a wasa da sallah ana yin sallah cikin jama'a tare da liman akan lokaci da cikakken ruku'u da sujjada ana girmama iyaye ba a cutar da musulmi ballasa na dan wanka batijani ba a shan taba da dukkan sauran shurudul kamali wannan su ne yake lazautar muridi ba'adu ai ba'da akzihi lil wurdi ka gane ai wancan ma yalzamuhu inda dukulihi su ne shurudul sihati ma yalzamuhu ba'da dukulihi shine shurudul kamali to ya zama muqaddam yana da cikakken masaniya akan waɗannan sharuɗin shurudul sihati da shurudul kamali sannan wa ma yuqda ya zama muƙaddam yana da ilimin ma yuquda abin da ake ramakonsa li ibra'i zimmati domin kubutar da wuyaye daga wannan nuzuri da mutum ya ɗauka bi ma'ana abin da ake ramakonsa wujuban ga wajibci idza fata idan ya tsere lazumin safa da yamma in ya tsere wajibi alama wazifa idan ta tsere wajibi ne alama wa ma la yuqda da kuma abinda ba a ramakonsa shine zikirin juma'a dole ne muqaddami ya san wannan ma yuqda wa ma la yuqda abinda yake ana ramakonsa li ibra'i zimmati domin kubutar da wuyayi wa ya'lamu wajibi ne muqaddami ya san cewa Allah subatan shaiki abokantuwa ga shehin ɗariƙar tijaniya shi ai mukaddami ne ba shehi ba to dan ya zama mukaddami bai zama yana cin gashin kansa ba dole ne ya dinga zama tare da shehinsa da wato wanda ya masa izinin wannan mukaddamanci shehinsa da ya kaddamar da shi ya san cewa subatar shaiki zamantakewa ai almuradu biya shine alkidmatu yanzu mai abinda ake yi da subatu sheki a nan shine hidimta wa shehi ko da ba a gari ɗaya kuke ba ko da ba anguwa ɗaya kuke ba to ya zama kana aika hadiyar ka kana hidimta masa in kana gari ɗaya ya zama kana tare da shi in ba kwa guri ɗaya to ya zama kana hidimta masa yana ba da ma'anar subatun sheki to subatun sheki hidimta masa da zamantakewa da shi da kyautata mu'amala da shi tajzibu tana jawo muridi ila hadratul maula zuwa ga halalan nan ta ubangiji amma fa in yana hidimta masa bi sidiki mahabbati da gaskiyar soyayya ba yana zaune da shi kuma yana cin dunduniyarsa ba ko yana cin namansa ko yana gulmarsa ko yana masa hasada akan wani abun duniya da Allah ya hore masa ya zauna da shi da gaskiyar mahabba domin zama da shi ta jizubu ila hadratul maula amma da sharaɗin sidqul mahabbati gaskiyar soyayya zama na Allah ba na cutarwa ba wa annahu kuma shi muqaddamin nan wajibi ne ya san cewa shi fa min abidiya yana daga cikin bayin wannan halara ta shehin nasu ka gane kaman bawa yake duk wani abu in ya taso kawai shi bawa ne na wannan halarar yana daga cikin abidiya bayin ta ita wannan halara wa khabiriha ko yana daga cikin waɗanda suka jarraba ta annahu alimun biha wa bi ahwaliha ya zama ya san ladabin da ake a wannan halara da halayenta gaba daya sai ya ce wa kun haziran ka kasance mai kiyayuwa mai kiyayewa wato alhazir din kamar gargaɗi ne kamar a tahzir wa yuhazzirukumullahu nafsa ko fal yahzarin ladina yukhalifuna an amrihi duka to wa kun haziran ka kasance mai kiyayewa daga waɗannan wato ka kiyaye haƙƙin wannan halara min gairi za daga wani wannan abin da aka ambata duk wani abu da yake saɓanin wannan da zai jawo na ƙasu gare ka a wannan halara to ka kiyaye shi fil aqidati a cikin aqidarka da kake kudurewa a zuci wanda kake yadda da shi ina fata an gane to a dole za mu ƙala baiti ɗaya mala ya ce wa haza waɗannan sharuɗa da muka karanto su tun daga farkon fasali a ƙallu ma yura il muƙaddimu shi ne mafi ƙarancin abin da muƙaddami yake kiyayewa a matsayinsa na cikakken muƙaddami na ɗariƙar tijaniya in ya kasa cika sharaɗi ɗaya daga cikin abin da muka jero to shi ba yi da ahaliya shi ba cikakken muƙaddami ba muƙaddami ne dai na je kana yi ka a rashin uwa ake uwa ɗaki domin waɗannan abubuwa su ne aƙallu ma yura'il muƙaddimu mafi ƙanƙantar ko mafi ƙalanci abin da wanda yake gabatar da muridi a ɗariƙa yura'i yake kiyayewa kaga nan ya kawo shi bi kasir dali al-muqaddimu ko duk dai mutum ɗaya ne aka ce al-muqaddamu wanda aka kaddamar da shi abin kaddamarwa an masa izini ya bada ɗariƙa al-muqaddimu kuma wanda yake kaddamar da muridi mai kaddamarwa wanda yake shigo da muridi cikin ɗariƙa duk dai shi ne wancan an gabatar da shi almuqaddamu wannan kuma yana gabatar da wani ya lakana masa ya masa izinin karanta a wadan tijaniya wannan shi ne mafi kankantar abin da shi almuqaddimu mai shigar da wani ɗariƙa yura'i yake kiyayewa mazidan ka gane ai sannan fa akwai ƙari kuma ala ɗahara ta abu sa ɗahara ita ce alwala cikakkiyar ɗahara kenan wal farilati da kuma farilla duka ya san farillai wato ya san tsarki na alwala ya san farillan sallah da sauran duk abubuwa na fiƙihun ibada wannan ƙari akan waɗancan yana da ilimi cikakke na fiƙihu wanda ake bautawa Allah da shi alhamdulillah